الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أسبر عشرين دقيقة قوة uku shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda shi ne dace da bakwai ga watan Nuwamba shekara ta 2020 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na littafin sahihi bukhari wanda yau insha Allah da ce muku Allah za mu tashi ne akan faɗin Allah ta'ala walam yalbisu imanahum bi zulmin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي أدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحابه واينا لم يظلم فنزلت ان الشرك لظلم عظيم باب قوله ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبه عن قتاده عن ابي الاليه قال حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال اخبرنا سعد بن ابراهيم قال سمعت حميده حميده بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى
wannan ya ce allah madaukin sarki yana faɗa kamar yadda ya kawo walam yalbisu imanahum bi zulmin babi ne da yake bayani akan sifar waɗanda za su shiga aljanna ai ba su cakuɗa imaninsu da shirka ba kalmar bi zulmin ana nufin bi shirk الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم موجدون ودن سكي إيماني بس شافوا دا إيماني سد الشركة با توانا سنا دا أمن شئنا نتاشى القيامة كما سوني ما سو شريوا ko shirye Allah ka amintar da mu a samu cikin masu aminci kenan a sai sahabbai wannan abin sai ya ya musu nauyi tunda ayata ce wala yalbisu imanin bi zulm kamar yadda shi uba ya rawaito daga Sulaiman ibn Mahran al-Amash daga Ibrahim an-Nakhai daga Alqama ibn Qais daga Abdullah ibn Mas'ud yayin da Allah ya saukar da wannan ayar wala yalbisu imanin bi zulmin to sai wannan abun ya zamanto musu wani abu ne mai girma kwarai da gaske sai suka ce to wa ayyuna lam yazlim waye a cikin wanda bai zalunci ba ko bai zalunci kansa ba ko bai zalunci wani ba in haka ne ba wanda zai shiga aljanna kenan tunda Allah ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu to sai suka fassara zaluncin da ma'ana zalunci da aka sani daman dai ko dai ka zalunci kanka ko ka zalunci wani haka rayuwa take dole ko dai ka zalunci kanka ko kuma ka zalunci wani to waye a cikin wanda bai zalunci kansa ba sai Allah ya saukar da ayar inna shirka la zulmun azim lallai wato shirka babban zalunci sai ayar sai ta musu bayani ai ana nufin zalunci irin na shirka zalunci irin na shirka ba zalunci irin na wanda aka saba mutum ya zalunci kansa ba to nan sai ya bayyana a wato abinda ake nufi da zalunci a nan shine shirka kenan ba wanda zai shiga aljanna in dai mushriki ne duk wanda ya mutu yana shirka da Allah yana hada Allah da wani wajen bauta to ba shi ba shiga aljanna kwata-kwata bai zai shiga aljanna ba don aljanna ba gidan mushrikai ba ne gidan muminai ne masu imani da Allah to sai mu yi kokari mu nisanci shirka shine hada Allah da wani wajen bauta sai kuma ya kawo a ayar da Allah ke cewa yunusa wa kullan wa lutan wa kullan faddalna ala alamin zai bayanin wannan aya wa yunusa wa lutan bayani akan yunus da kuma wato lut annabi lut da annabi yunus lut ibn harana ake ce shi dan dan uwan annabi ibrahim ne shi annabi lutu dan dan uwa ne na annabi ibrahim al-khalil alaihi salatu wassalam kama ce kama ce kana da kama ce kana da dan uwa to dan uwanka shine ainihin wato dan uwanka dan dan uwanka kamar zai zama ɗanka kenan so annabi lutu yana da wannan alaƙa da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ce wa kullan kowane ɗaya a cikinsu da annabi lutu da annabi yunusa to mun fifita su alal alamin akan talikai na zamaninsu halittun zamaninsu gaba daya wannan ayar wasu daga cikin malamai suka ce kenan dalili ne da yake nuna mala'iku sun fa wato annaba sun fi mala'iku annabawa sun fi mala'iku kamar yara ana tattauna ne daraja da matsayi tsakanin annabawa da mala'iku suwa ya gaba wasu suna ganin mala'iku sun fi kowa wasu kuma suna ganin a'a annabawa su ne a gaba to ga aya ma ta zo ta ce wa kullum faddalna alal alamin kowanne daga cikin su mun fifita shi akan halittun zamaninsa mala'iku dinnan sun shiga cikin alamina dan abin da ake nufi da al'alam duk wata halitta da ba Allah ba shine al'alam duk wata halitta wacce ba Allah ba ita ce al'alam kuma Allah ce wa kullan faddalna ala al'alamin kowanne daga cikin su mun fifita shi akan wato al'alam wasu suka ce a su mala'iku manya-manyan su jibrilu da israfil da mika'il wannan manya-manyan mala'iku su ne ake cewa sun fi mutane ba za a haɗa su darajar su da mutane ba amma sauran mala'iku da ba ambace su ba to mutane sun fi su daraja dan Allah ya ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila wasu kuma suka ce a'a ko ma meye ma dai in ma sun fi mutane su mala'iku to ba su fi annabawan Allah ba to wannan shine ra'ayin da wasu malamai suke faɗa Allah musu rahama ya kawo hadisin Muhammad bin Bashar shine Bundar al-Abdi daga malaminsa Ibn Mahdi shine Abdurrahman daga malaminsa Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki daga malaminsa shine Qatada ibn Di'ama as-Sadusi shi ma daga malaminsa daga abil aliya a rufai ake ce da shi ibn mihran al-rayahi abil aliya al-rayahi ake cewa shi ma ya ce haddadani ibn ammi nabiyikum yani ibn abbas dan gidan babban annabinku shine ya zantar da ni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji annabi yana faɗa ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى بكمات با غوان باوا يجي ني محمد صلى الله عليه وسلم na fi yunus ibn matta wato alheri kowaye ma kada a fifita ni akan yunus ibn matta saboda tawadu irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da daraja da kuma kokarin kankan da kansa wasu malamai suka ce yau ai ko annabi ma bai faɗa ba sallallahu alaihi wasallam ai ya fi kowa a cikin annabawa amma kamar wani ne ka bi shi kana gaba da shi ka bibice shi Allah ya bibita ka akan shi sai ya zo ya nuna maka wannan girma suka ce a ni ai ban fi ka ba ai ni na ƙasa da kai ne a babi na tawadu to shine annabi yake faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisi tawadu yarfa'ukumullah ku kankan da kanku ku nuna ku ba kowa bane ku nuna ku a ƙasa kuke sai Allah ya daga ku idan mulki kake da shi ka nuna kai ba mai mulki bane Allah ne yake da babban mulki idan dukiya ce Allah ya baka ka nuna kai ba mai dukiya ba ne Allah shi ne babban mai arziki mai azurtawa idan ma wani matsayi Allah ya baka a cikin mutane to karka yi dagawa karka nuna ni wane ne ni na isa to lokacin da ka nuna kai wane ne ka isa to lokacin kuma darajar ka take raguwa take sauka daga idan mutane sannan kuma Allah tabaraka ta'ala zai daɗa rage ma darajar ba don komai ba saboda baka nuna godiyar ka gare shi ba ka nuna kai ka isa to wannan ana so mutum ya zama mai tawadu kenan kenan yana nuna bai kamata ku fifita ne akan wani ba ala sabilin tawadu sai kawo hadisin adam ibn abi iyas يجي حدثنا شعبة بن الحجاج الأتكي يجي أخبرنا سعد بن إبراهيم يجي سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف دق أبي هريرة دق منزل الله صلى الله عليه وسلم لنا فلا ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى بكمات بغوني يجي نين في يونس بن متى الهيري إلى wancan dai hadisin ne amma ya kawo shi da wani isnadi daban amma akwai dalilai da yawa duk da annabi ya ce bai kamata wani ya faɗa ba amma akwai dalilai da yawa da suka nuna manzo Allah shi ke sama da kowa ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi ba wani manzo ba wani mala'ika ba wani kowa da ya fi annabi babu shi yawwa me yasa ya keɓance annabi yunusa da ambato bai faɗi wasu annaban ba malamai suka ce in kun tuna kissar annabi yunusa Allah ya ba da labari ai ya shiga wani yanayi hadda kifi ya kama shi ya cinye shi ya haɗe shi ya je ya yi wa mutanensa wa'azi ya ta faɗakar da su ya ta faɗakar da su ba su yi imani da shi ba ran sai ɓaci ya ji ba daɗi yana ta kiransu zuwa ga Allah amma su kuma sun shagaltu da wani abu daban ya yi zuciya ya fita kawai daga garin ya ce na tafi na barku tunda ba kwa son wa'azi ba kwa son gaskiya to wannan fita da yi kaga aiki ne Allah ya sashi na da'awa Allah ya sashi je karanta da mutane ya dora su akan tauhidi to kuma aikin da Allah ya sashi sai ji bacin rai saboda mutane ba su amsa ba maimakon ya ci gaba da yi har Allah ya bashi umarnin ya zauna ko kare ya zauna to sai zuciya ta ɗauke shi sai ya tafi yana tafiya ya je bakin kogi zai hau jirgi zai bar garin jirgi ya zo a ciki aka tsaya ya shiga ana tafiya ana tafiya can zai da aka je tsakiyar ruwa jirgi fa ya ringa tangal-tangal ya nuna kaya ya masa yawa sai mai jirgi ya ce to gaskiya sai an rage mutum daya a tafiyan nan in ba a rage ba ko dai a rage mutum daya mu tsira ko kuma a ƙi a rage mu mutu gaba daya kowa ya jigun kuma ba za a iya kwana a juya ba aka rasa ya za a yi sai suka ce to sai a yi ƙura'a kowa ya shi to wa zai ya dara ba wanda zai ya dara shi ma annabi Yunus a matsayinsa na annabi ya yi shiru bai ce zai dirka ba aka zo aka ce to a yi ƙura'a aka yi ƙura'a Allah da ikonsa ka duba ikon Allah sai ƙura'a ta faɗa kan annabi Yunus kawai shi ne ta kama zai sauka ya ce ni aka ce ai ƙura'a ta hau kanka to akan mutanen su halaka gaba daya sai tsan da ba kawai cikin ba annabi yunus da tawakkali yana tsunduma ashe akwai wani kifi babba katon kifi ya bude baki kawai dama yana jira kasan shi babban kifi kananan kifaye su ne abincinsa yana bude wannan kawai sai haɗe annabi yunus ya wuce da shi cikin cikinsa kawai ya ci gaba da rayuwarsa ya samu abinci a cikin kifi ga duhun ruwa ga duhun kifi ga duhun dare to wannan cinye shi da kifin yayi ko haɗiye shi da kifi yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani kar mutane su ga kaman bai da daraja yayi yayi wa Allah wani abu ne ba mai matsayi bane to ni ma kar ma a ce na fi shi ina fatan kuna ganewa dan ya daga darajarsa ai kar a ce to ai kifi ma ya haɗe shi ko kuma ya gagar haƙuri ko ya gagar haƙuri aikin da aka sa shi kaza kaza to dan kada mutane su sauke mai daraja to shine annabi ya ce kar wani ya ce ba ni sunan shi a nafi nafi Yunus ibn Matta kamar yanzu misali a iya samun wani mutum kuna tare da shi wataƙila ko yana ɗan tabuwar hankali ko kuma yana da larura ko talauci ko wani matsi na rayuwa ko abu mutane ba su dauke shi komai ba kai kuma mutum ne mai daraja sai ka jawo shi jikin ka ce wannan abokina ne ban sani ko kuna gane ai akan irin wannan wanda mutane suna ganin su a kaskance ko a tozarce ko shi ba kowa bane kai kuma sai ka matso da shi ka ce wannan naka ne to ka gani zai samu wata daraja zai samu ɗaukaka kai ma kuma ka samu daraja yanzu a ce wannan a ce wannan wannan shine naka ashe ka kan iya jan wani wani wanda yake karfi wanda yake bai da daraja kamar da shi mai daraja wa wannan misali akan mu amma shi annabi Yunus ai annabi ne mai daraja Allah ya ba da labari wai ne Yunus salamin al-mursalin iz abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fa kana min al-mudhadin sai ce faltaqamahu al-hutu fahuwa mulim kifi ya haɗe shi yana mai abin zargi فنبذناه بالأراء فهو سقيم ولولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالأراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين التي وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون مكة توروشي زواج متعني سمد متن dubu ɗari kalmar au ya ziduna ɗin nan tana nufin wa ya ziduna ne wani turo shi ga mutane sama da mutum dubu ɗari sama an an ambaci dubu ɗari ne wadda kawai ƙwallo ka za ta iya ganewa to yayin da kifin na ya haɗiye shi ya ta taswihi kawai da ya ga ya fada cikin wani yanayi na daban kuma Allah bai ɗauki ransa ba malam Allah bai ɗauki ransa ba kawai sai kama tasbihi kawai abin da ya tuna kawai tasbihi shine malamai suke cewa duk wanda ya shiga wani yanayi to ya kama tasbihi in har annabi Yunus iya kunci ya fada cikin cikin kifi ya kama yin tasbihi ta dalilin tasbihi Allah ya kubutar da shi kai akwai wani kuncin da zaka shiga ka rike tasbihi Allah bai fitar da kai ba ai aya ce aka nuna ma so duk yadda ka shiga cikin nakba ko ka shiga cikin usur kunci wahala matsi wata damuwa ta iyali ko ta 'ya'ya ko rayuwa kawai malamai suka ce ka lalunce wanta yin tasbihi musamman za ka kwanta bacci ka rinka yin tasbihi bacci ya dauke ka ka ta tasbihi subhanallah subhanallah walhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar ka ta yi kana zuwa kana dawowa bila adadin to insha allahu albarkacin allah ya kubutar maka da annabanka annabi Yunusa kai ma kai tawassuli da wannan yanayi da kake ciki kai tasbihi wallahi sai kaga Allah ya yayi maka falawla annahu kana min almusabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi wasuna so wannan kenan to sai kuma me
babu qawlihi ulaika alladhina hada Allahu bihudahu muqtadih قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبره اخبرني سليمان الاحول ان مجاهدا اخبره انه سال ابن عباس في صاد سجدة قال نعم ثم تلا ووهبنا له اسحاق ويعقوب الى قوله فبهداه مقتده ثم قال هو منهم زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يونس عن أواب عن مجاهد قلت لابن عباس فقال نبيكم فقال نبيكم ممن أمر أن يقتدي به نعم باب قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي كل ذي كل ذي كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما قال ابن عباس كل ذي ذكر البعير والنعامة الهوايا المبأر المبأر قال غير وقال غيركم قالوا صاروا يهودا وأما قوله كنا تبنى حائد تائب قال حدثنا قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب قال اعطاه سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومهما جملوها ثم باقوا ثم باروها فاخذوها وقال ابو عاصم قال حدثنا عبد عبد الحبيب قال حدثنا يزيد سوى الى عطاء سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله
طيب أم يجي babin da ke magana akan faɗin Allah ta'ala ula'ika allazina hada Allah fa bi hudahum muqtadi wadancan su ne wadanda Allah ya shiryar da su ana nufin wato annabawa da manzanni da ambatan su ya gabata a cikin alqur'ani Allah ya shiryar da su hada Allah fa bi hudahum muqtadi to kai koyi da shiryar su wannan aya tana nufin annabawa wato suna kan shiriya kuma ana so a yi koyi da su duk wanda yake so ya dace to ya koyi da shiriyar annabawa da manzannin Allah malamai suka ce wannan ayar kuma duk dalili ne akan falalar annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan wato sauran annabawa saboda Allah ya umarce shi da ya yi koyi da shiryarsu wani zai iya tambaya ca to menene wajihin menene fuskar cewa annabi ya fifice su shi da aka ce ya yi koyi da su shi ne za a ce kuma ya fi su ko ku da su da aka ce su ya yi koyi da su su ne a gaba da shi suka ce a wannan ayat tana nuna shi ɗin ya fi su me dalili saboda ya yi koyi da wancan annabin ya yi koyi da wancan annabin ya yi koyi da wancan annabin ya yi koyi da wancan annabin ya yi koyi da dukkan annaba dukkan sufufinsu gaba ɗaya na kyau duk ya hada a kansu shi kadai da iliminsu da shiriyarsu da hadayarsu da waye da sauransu shi kadai to kaga in aka auna shiriyarsa to ta fita su kenan tunda ba da mutum ɗaya ya koyi ba duk ya harhado ne kuma kowa da wani abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita shi wannan shine hikimar wato fifita manzon Allah sallallahu alaihi akan sauran annabawa a cikin wannan aya kuma lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya misalta abin da Allah ya umarce shi yace fa bi hudahu muqtadi kenan dukkan fada'il da akhlaq dabi'u da falala da waɗannan annabawa suke da shi daban-daban to shi kuma duk ya haɗe su ga baki ɗaya shi sa zama afdalul anbiya'i fa bi hudahu muqtadi kai koyi wato a da shiryarsu abin da shafi aƙidarsu usuluddin dukkan annaba gaba ɗaya akan aƙida ɗaya suke shine a bauta wa Allah a nisanci bautar wani Allah kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayinsa na ƙarshe a cikinsu to dukkan wani abin da Allah ya kimtsa wa sauran annabawan nan gaba daya to a kansa shi kadai an yi concentrating an zuba masa wannan sifofi din na falala na kowane annabi to kaga shi ne zama falala falalarsa ta fita kowa na'am na'am ma kanu ya malo na haka a kan wannan abin da suka tafi na shari'a na mai santan sheka babu abin zai canza a cikin aƙidarsa
ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa tunda sun zo Allah ya yi bayani na farko da ya umarce su da tauhidi da kare ta Allah kuma ya tsoratar ya ce da za su yi shirka walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suka aikata su ya rushe la ilaha illallah annabawa annabin Allah aka ce inda zai shirka aikin su ya rushe gaba daya so falla alhamdu ba su shirka ba dukkan su gaba ke daya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah ya hada masa sifofin nasu gaba ke daya ya zuba shi a tattare da shi tauhidi da sauran mu'amaloli gaba daya wato babu dan adam da ya samu matsayi a wajen Allah irin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ko ina in ka zo bayani shi dai kawai Allah ya daga darajarsa ya samu daraja wallahi ya samu ɗaukaka ya samu matsayi a wajen Allah shi yasa aka ce mu bi shi mu ma dan mu dan tsinci wani abu mu dan dosani wani abu cikin haske da Allah ya basa ya kawo hadisin al-farra الرازي شين إبراهيم ابن موسى الرازي الصغير أكيتشيوا دقى هشام شين ابن يوسف الصنعاني دقى ابن جريج شين عبد الملك ابن عبد العزيز يجي أخبرني سليمان ابن أبي مسلم شيكمون الأحول متم مكني sai kuma mujahid ibn jabar shine malaminsa al-makhzumi shi ma al-makki imam ne fi tafsir da inda kaje imam mujahid to malamin makka ne kuma masanin tafsirin al-qur'ani imam mujahid a hadisin ma kuma ba a basu ba yace annahu sa'al ibn abbas a fi sad sajda qala na'am ya tambayi ibn abbas cikin suratul sad akwai sajada ne akwai sajadatun ne ce kwarai kuwa lalle a cikin suratu sa'ad akwai sujada sun matala sai karanta masa wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba ila qawlihi fa bi hudahum muqtadi mal shahid thumma qala huwa minhu ya karanto masa nan fadin Allah wa habna lahu ishaqa wa yaqub har zuwa fa bi hudahu muqtadi yace to qala huwa minhum yace yana cikin su abinda ake nufi Dawuda yana cikin annabawan da aka ambata fi hadhihi al-aya huwa din al-dhamir yarji ila Dawud alayhi salam kana min al-anbiya al-madhkurin fi hadhihi al-aya a riwayar yazid bin harun aka kara alwasu ta kenan da muhammad ibn ubaid wa da salim ibn yunus daga al'awwam daga mujahid ya ce ƙultu limin abbasin na ga abdullahi ibn abbas faƙala sai ce nabiyukum mimman umira an yubtada bihi shi ma ibn abbas ya kara in an ci an kara da dawud to annabin kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin wanda aka yi umarni a yi koyi da shi abinda ake nufi duk da cewa can an ce ya yi koyi da su to kuma yanzu da kuka karanta ayar to annabin ku yana daga cikin tarin annabawan da aka ce ku koyi da su kar a ce kar a ce a baya ciki tunda ai shi aka ce yayi koyi da su a'a ibnu abbas kenan malami masha Allah yace to nabiyukum annabun kuma yana daga cikin wanda aka yi umarni ai koyi da su kuma duk musulmi daman shi kan na wannan zamani shi kan waye ma annabinsa ba na Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam ai bai zai ka tsallake ka yi koyi da shi ka yi koyi da annabi haruna ko annabi yunus ko annabi suleiman ba ina fata ana fahimta yawwa to anan akwai ba ni sunan shi matsala ta shar'ul man qablana shari'ar waɗanda suka gabace mu shin annabawan da suka gabace mu za mu koyi da shari'ar su tunda Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi shin shar'u man qablana shar'un lana shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'ar mu ce wasu suka ce kwarai kuwa ai saboda wannan aya da Allah ya ce wa annabi kansa ya koyi da su ba su ne annabawan da suka gabace mu ba to tunda Allah ya ce annabi ya koyi da su shari'ar su mu ma za mu yi koyi da ita wannan matsala ce a cikin usul hal shar'u man qablana shar'un lana shari'ar wanda suka gabace mu shari'ar mu ne ko ko a wasu malaman suka ce a'a shi annabi an ce koyi da su amma sai Allah ya fifita shari'arsa akan tasu saboda faɗinsa wa muhaiminan alai shi shari'ar manzo Allah ta shafe ta shafe ainihin wato shari'ar duk wani annabi in dai ta saba wa abin da annabi ya zo da shi umar ibn khattab wata rana ya tsinci wata takarda ta attaura da rubutu a jiki sai maza ya kawo ta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kai na ga wata takarda akwai ilimi a ciki akwai karatu ya ce kai wannan da na da an rubuta abin da ke ciki mai aiki da shi sai manzo Allah ya ce wa umar ran sai baci ya ce alam ajikum biha bayda'a naqiyya yanzu ban zo muku da wannan takarda farar sol ba ba na wanke muku wannan takardar ba abin da yake nufi shari'a ta ba ta zo ta wanke da shari'ar wani ba wallahi lau kana musa hayyan wallahi da annabi musa yana raye shi ma bai isa ba ma wasi'ahu illa tibai bai isa ba sai abi to kaga wannan kenan shari'ar manzo Allah sallallahu tana nuna hadisi yana nuna ta shafe duk shari'ar wani to kar mutum ya je ya dauko a taura yana karantawa ko ya dauko zabura yana karantawa ko ya dauko shari'ar wani annabi daga cikin annabawa yanzu misali su a da annabawan suka gabata idan mutum ya je najasa ta taba jikinsa kamar fitsari ya taba jikinka ya daga a jikinka to ba a wankewa da ruwa sai dai a sa wuka a yanke gurin duk wanda ya kuskura bawali ya taba masa jiki kawai bawali ana yin tsarki ne in kai shi ya fito ta inda yake fita wannan za ka saruwa ka wanke amma in ka kuskura ya diga to sai dai a yanke a yanke shi tas ka je ka ta fama da jinya to kaga wannan aka ce shar'u man qablana shar'un lana ai an gama mu da aiki ai in aka ce shari'ar wanda suka gabace mu shari'ar mu ce to kaga mutane sai dai su nemi reza su ta yayi ta cikin su kenan to wannan ma kadai dalili ne da yake nuna mana ashe shari'ar annabawan da suka gabata ba shari'ar mu bace misali na gaba an ce da su idan sun je jihadi aka samu ganima to ba a ba a daukan ganima wuta ake bunka mata kai alamar ma Allah ya yarda da yakin sai kun gama yin yaki kun tara kayan arziki na ganima na kafirai kawai sai kuga wuta ta zo fau ta cinye shi gaba daya haka za ku koma gida da raunukan ku da dawakin ku da gawawakin ku amma da manzo Allah ya zo sai ce a shi ya shirya sa a raba za a yi a dauka a raba a ba musulunci alhumus ɗaya bisa biyar za a raba wannan ganimar da aka samu sai a bada musulunci ɗaya bisa biyar sauran kuma sai a raba to kaga wannan yana nuna cewa shari'ar waɗancan ba shari'ar mu bane su da ba sa yin sallah ko ina sai inda aka gina a da mutum bai isa yi sallah a gidansa ko a kofar gida ko a daji ko a hanya ko na makamancin bai isa ba amma da manzo Allah sassan ya zo sai ce wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura ni Allah ya sanya mun kasa duk kasa gaba daya ko ina za a yi sallah kuma akwai ko me zan iya yin tsarki da kasa zan iya taimama da kasa in ka lura kasa tana iya tsayawa a matsayin ruwa ai tsarki tsarkin dutse tsarkin hoji sannan kuma ko ina za ka iya sallah yanzu kana cikin tafiya ko a tsakiyar daji kai sai kuɗi aka shin faɗa abin sallah ya ka kai sallah kaga babu ba ni sunan shi babu wani tsanani a ciki amma su a da duk nisa sai dai ka yi tafiya ka nemi inda aka ake ake yin ibada to duk wannan nan dalilai ne da wato suke nuna mana bambancin shari'ar mu da shari'ar waɗanda suka gabata abin da muka faɗa ne Allah ya mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kiristoci
baba sai ma ku san ma duk a gidan su soje masu da wasu sai ga can ayyukan da muna musu to da azumin mu da nake da nake zuwa kan su sai suke misali da wannan Amun ayo kan wanda ya ba ta lokacin da